بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau wata na rajab yana da kwanaki hudu. hijira yau na da shekara 1444 sha biyar daidai ga watan biyu miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamudu kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malamin al'allama aishik muhammadu bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a duk zagayowar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malin yana mana magana game da al'oki ko al'amari na wuturi wanda ya ce ana wuturi ma da raka daya ana wuturi da raka uku ana wutiri da raka'a biyar ana wutiri da raka'a bakwai ana wutiri da raka'a ta ana wutiri da raka'a goma sha ɗaya an bayyanta duk bayanai sun gabata akwai wanda ake haɗewa sai ya ƙarfi za a yi sallama akwai wanda an yi biyu za a zauna a yi sallama a kawo ɗaya a yi sallama akwai wanda za a yi biyu a tashi biyu a tashi a ta ƙarshe a yi sallama duk dai ya yi bayanin yadda ake an fahimta a wannan kuma shi ne darasinmu na tamanin daidai a wannan littafin insha Allah a shafi na 193 maliki cewa amal ihda ashara amma wutiri da raka'a goma sha ɗaya fa yi salli raka'atai ne raka'atai wa ya fito bi wahida manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sallar raka'a biyu biyu biyu idan ya yi biyu sau biyar sannan kuma sai ya tashi ya ciki da kwara ɗaya an bayyanta in ya zauna zai yi tahiya sai miƙi ya kawo biyu ya zauna ya yi tahiya ba sallama sai miƙi sai ya yi raka a goma iya zama a dukkan raka a guda biyu idan ya miƙi ta sha ɗaya idan ya dawo ya zauna ya tahiya kuma sai ya sallama an bayyanta wannan ya halatta kuma ya halatta in kai raka a biyu kai sallama an kai raka a biyu kai sallama in ka gaji sai kawo daya ta karshe sai kai wutar shi kenan an bayyanta duk wanda kai a babin jawaz ya halatta ba waqatul wutr malice lokacin da ake yin salar wutri min salatul aisha ila tulu'il fajr tun daga yin sallar isha'i an baka dama za ka iya yin wuturi a wannan tsakanin har ketun alfijir an fahimta tun daga sallar isha har zuwa ketowar alfijir wannan dama ce ga mai yin wuturi an bashi ko kai a farkon dare ko kai a tsakiyar dare ko kai a ƙarshen dare duk an baka dama amma yin sa a ƙarshen dare shi fi farla domin shi magabata na ƙori suke aikata an fahimta yan sun tahi sun iya na filfilinsu iya ƙoƙarinsu to kuma can wajen ketowar alfijir sai su yi wuturi shi kenan an fahimci wannan amma an daga zarar an yi sallar isha maka tashi kai gayan ga yayi ba wanda zai ce ma bai ba iya cikin wasiyar ma da manzon Allah ya wasu yana Abu Hurairah radiyallahu anhu yace ina ma wasici da abubuwa guda uku daga cikin su akwai karkai bacci su kai wuturi an gane ku wa an utira qabla an tanam ka yi wuturi kafin ka yi bacci na biyu kuma dukkan wata ka yi ƙoƙarin yin azumi uku a cikin shi shi ne na biyu ko to na uku wani ne wasu yadda manzan Allah yi wa abu huraira guda uku ya ce ausani kalili eh ba ita ba ce an bayyanta wasiya ta uku da ya masu yi ne sallar wala'a yake kada ya sakaci da yin sallar wala'a haka manzan Allah yi wa abu huraira wasiya Allah ta'ala ya ƙare da shi a hatta lau jama'al insan jam'u takadim jam'a takadim fi saf aw fil hat malici da yace ma bayan salar isha'i ko da mutum jam'in takadimi yayi ko ta akhir kun san jam'u takadim ko kana yin sallar magariba sai kai sallar isha'i ko sanadin ruwa ko wani abu makamancin wannan ko kafi kina ciki yawa da sauran makamantan larurori irin wannan kun yi sallar magariba to larura ta sa za ku yi sallar isha sai ku haɗa ku yi sallar isha to in dai ka yi sallar isha to shi kenan an baka dama daga nan za ka yi ɗora kai mutu shi ne walau hatta lau jama'al insani jama'a takaddim fi saf a cikin yin tafiya aw fil hadr ko a cikin zaman gida fa innal witra yadkhulu waqtahu walau qabla azan al isha kai maliki cewa shi fa wutirin nan lokacinsa iya shiga walau qabla azan isha ko ma kafin a kira sallar isha tunda wasu isha suna jinkirtawa suna tana shiga cikin dare ne ba li'an al-ibra bi salati al-isha an gane ko domin abun kula shine sallar isha inda ai sallar isha magana ta wali hadha qulna fi ta'rif al-wutr sai maliki anan muka ce wajen ta'rifin wutri hiya raka'atun yuktamu biha salatul layl wata raka'a ce da zaka rufe sallar ka ta dare da ita an gane ko aw salat aw kams ko uku ko biyar ala hasbi ma sabaqa bisa gwargwadon jerin girda malami a karatun da ya gabata an bayyana fa in kana al-insanu yas'al idan a ce mutum zai tambaya hal utir qabla an ana ya halatta ne utiri kafin na kwanta bacci aw utir fi akhir layl ko ne utiri a ƙarshen dare ulla sai ka bashi amsa da cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayyana hukuma yayi bayanin wani hukunci fa qala manzon Allah yace man khafa Allah ya kuma min akirin lai duk wanda yake jin tsoro ba zai tashi a ƙarshen dare ba ya je layin banki ya gaji ko wadda ke zane da zuwa layin bayan yawon yanzu ba layin magaji wuya ta yi wuya ke yawon wanda ya ji tsoron ba zai tashi ƙarshen dare ba in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fali utir awwalahu to an ba shi dama ya yi wutiri a farkon dare in kana jin tsoron karshen dare ba za ka iya tashi ba to shari'a ta ba ka dama ka yi wutirinka a farkon dare wa man dami an yi kuma a akiran wanda yake tsammani ko yake kudayin tashinsa karshen dare to fali utir akiran laili ya yi wutirin a karshen dare fa inna salati akirin laili mashahuda domin sallar da ake a ƙarshen dare mala'iku suna sakowa suna shaida amma sai a ƙarshen dare sai ce wa zalika aftar wani kuma ya fi falala abin da yawa wutirin bayan sallar isha na ya ku bayi ne amma mutanen ƙwarai wanda ƙwar'ani yake ba mu labarinsu da magabata na ƙwarai duk wuturinsu ƙarshen dare su ne an bayyanta ƙarshen dare suke wuturinsu domin mashahuda da kuma zalika aftar kuma suna so su dace da wani hadisi da manzala ke cewa Allah ta'ala yana son kowar da ta dace da shi a duk ƙarshen dare zuwa saman duniya jab da ke tuwon alfijir iya cewa ina masu neman gafara ta na masu ina masu tuba daga zunubi na yafi musu ina masu bukatu na amsa musu manzala ce kullum sai Allah ya yi wani amma ƙarshen dare jab da ke tuwon alfijir a lokacin da bacci ya fi daɗi din nan to a lokacin Allah yake wannan in kana bacci shi ke za a dinga cin kasuwa a barka ya sa wani ne hikima ke cewa man dalabal ula saharar layali duk mutumin da yake san ɗaukaka to dole sai ya hana ido bacci da daddare neman ɗaukakar ko ta duniya ko ta lahira ko duniya ce kana san ta wallahi bacci ba naka ba balanta na lahira ko tambayi 'yan siyasan nan akwai wanda zai ce ya yi wata mai baccin awa ɗaya da dare musamman a wannan lokacin kamfen da wallahi in kuna magana da zaka tausaya musu wani yanda ya ga fitowar rana haka zai ga faɗuwarta wallahi ba sa bacci kuma duniya suke nema ba magana lahira ba su duniya ce kawai to kai kuma mai neman lahira suke bacci don kawai lahira arha ce don aljanna arha ce mai neman kujera ma baya bacci sai kai mai neman kujeran aljanna kujera gullin ciya ta zinariya wanda babu irinta wanda duk duniya ba abin da ya sai sauran kujerar masu neman duniya ba masu abinci sai ka zage banci saboda magabata na ƙwarar ƙwararri labari yake ba mu kanu ƙarilan minan laili ma ya haja'una wa bil asahari kuma ya stagfiru ba sa bacci da kaɗan ne baccinsu da dare kaɗan ne asuba tana keto za su tashi kuma su daga neman gafar ka ya sa ɗaya daga cikin magabata alƙali iyar almajiransa idan magariba ta yi kamar yanzu haka magariba ta sai ga iya cikin walwala kamar an zo an mai wani albishir iya cikin annashuwa suna kula da shi in gari ya waye ko bayan sallan asuba sai daga fuskarsa kamar ya shiga cikin damuwa wata ran dai suka yi karfin hali suka dimi akar makalla mu muna ganin wani abu wallahi daga mun yi magariba sai mu ganka a cikin walwala sosai da kuma gari ya waye da asuba sai mu ga cikin damuwa sai ce wallahi in magariba ta yi to lokacin munajati da da Allah ne yasa nake murna dare ya yi za mu gana da Allah idan kuma gari ya waye to hayaniyar duniya ta tashi yin gidan raina ba ce ba ni da lokacin da zan nutsu magana da Allah to haka magabata sai na gwada haka suke rayuwarsu amma ka wuni kana surutu kana waya kana chatin kuma dare ya zo tun daga farko har ƙarshe kai ta bacci kamar jaki ka ce kuma a bukatar ka za ta biya ba zai yi ba a wannan gaskiyar magana kenan wallahi yanzu abin takaici wani sallan asuba ma ba yanzu asuba ma ya daure yi sallar asuba wallahi bane ko malamai suke cewa in dai ana so a lissafa mutum a cikin mutanen banza to a rasa masallacin da yake jami'in asuba a tambaya masallacin da yake kusa da yaji kam ganin sa da sun ba sai jiba jiba to a mutanen magabata to wani mutum banza ne a wurin ba mutumin kirki bane sau da ka abin mamaki wa'ansu kuma abin da suke makara da asubar kawai waya ce a dinga chatin har bayan sha biyu da har karfe ɗaya har karfe biyu ka kwanta rum shi kenan shi ɗan ya danne ka dama kwanciya ce ba alwala ba azka ka kwanta da kai da shi ɗan a mayafi da shi kenan bayan da za a yi barkata shi sau da ka irin wannan dole sai mu yi wa kanmu ya mulai a matsayinka na musulmi mumini ka sabarwa da kanka kwanciya da alwala tana cikin abubuwa na kariya daga fitintunin duniya da lahira ka dinga ƙoƙarin yin alwala kafin ka kwanta azkar ɗin da aka koyar na kwanciya ka dinga ƙoƙarin yin su duk rintsi kar ka kwanta buci suka yi su ka sabarwa da kanka wannan to wannan iya sa ɗan adam ya zama to Allah ta'ala ya taimake shi wajen yin sallan asuba jami amma matukar ka biya wannan wayar da wannan duniyar to tabbas yadda aka ci kasuwa nan aka barka a can ma za a iya cire barka Allah ta lai tsiri sai ma laifin cewa zalika afdal shi yin wuturi a ƙarshen dare ya fi farla lakin lau annahu bami an ya komin akiri lai sai dai shi masallaci idan ya yi kwaɗayin tashi ƙarshen dare wa a karar wutar ila akiri lai ya jirkinta wutirin nan sai ƙarshen daren zai yi walakin na homa kama kuma za ya suna kuma wani yanayi ya zo wanda bai samu damar tashi ƙarshen daren ba to malar ce mai zai aikata kuma bai yi a farkon dare ba iya tsammanin zai tashi ƙarshen dare wani al'amari na rayuwa ya zo bai tashin ba sai da asuba ko sai bayan alfijir ya keto to mai zai aikata bayan wani na ƙul malar ce za a ci da shi ya ƙadu an ba shi dama zai rama lakin la ya ƙadihi wikiran amma ba zai rama shi a witiri ba bal ya qadhihi shafa'an zai rama shi a sallah mai biyu biyu ba zai wuce ba an fahimci wannan fa iza kana min adati an yi utar bi thalathi idan al'adarsa ne na yin wutiri da raka'a uku to sallah arba'an idan zai rama bayan gari ya bayar raka'a hudu zai aw yu'tar bi khamsin sallah sittan idan dama al'adarsa da raka'a biyar yake wutiri bai yi ba har gari ya waye bisa wa'ansu dalilai an ba shi dama ya rama amma shi da zai aw yu'tar bi tas'in sallah bi saba'in sallah samaniyan idan bakwai yake to kuma sai yi takwas awi utar bitis in sallah ashirar idan tare yake wutirinsa to tsayar goma idan gari ya waye awi utar bi ihida ashir yi salli isnatai ashira sai sallace ta goma sha biyu sha ɗaya ke li'annahu sabbata an nabiya sallallahu alaihi wasallama domin ya tabbata daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama annahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana iza galabahu nawmu idan bacci yarin jayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam awja'un ko wani ciwo shine waja an qiyamil layl wanda bai samu damar tashi qiyamil layl ba sallaminan nahari sinte 10 rak'a to manzan Allah idan gari ya waye sai yayi wannan rako'in guda 10 kun ga wani shine zai kara fassara mana hadisin da na Aisha radiyallahu anha da dake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iyamun lailinsu da yake da ramadan da ba ramadan ba ya wuce raka goma sha ɗaya an fahimta kaga wani ya ƙara tabbatarwa tun da bai yi sha ɗaya da dare ba sakamakon bacci afuwan eh ko bacci ko ciwo to idan gari ya waye sai ya raka goma sha biyu a maimakon wancan sha ɗaya kun ga idan garin ya waye za ka rama wutirin to ba a siffar wutirin za ka rama ba an fahimta za ka mai da hishe ba'i ne biyu biyu za ka yi ba za ka yi ɗaya a ƙarshe ba kamar yadda ainihin ka saba an fahimci wannan wa mina sunna aidan iya daga cikin rako'i na sunna ko na filfili na sunna salatul duha salatul duha shine sallan walaha wa hiya rak'atani aw arba aw sittan aw samanin aw ashran aw isnata ashra aw ma shi ita ma lakin aqalluha rak'atan maliki cewa ita sallar walaha wahiyar raka'ata ne ita ce raka'a biyu da ake yi au arba'un ko raka'a hudu au sittun ko raka'a shida au tamanin ko raka'a takwas au ashira ko raka'a goma au isnata ashira ko raka'a goma sha biyu kai sai ma da ce au ma shi ita kuma kai ta yi iyayen da kaso kawai amma lakin aƙallu harakatai mafi ƙaranci a raka'o'in da ake na sallar wala hine raka'o'i hine ƙarancinta an fahimta kuma malamai sun ce mafi tsawon ta hine raka'a takwas ƙarancinta raka'a biyu tsawon ta raka'a takwas mutawassir kuma shi ne raka'a hudu an fahimta wannan ita ma nafila ce mai tarin daraja da lada da albarka kuma lokacin yinta shine daga zarar rana ta dan daga hantsi yayi daga nan tana tafiya ba ta kaiwa dai zawali lokacin da fita ba ta kaiwa lokacin azhar akalla za ta kai 11 zuwa 11 da rabi zuwa 12 saura to kamar an ayyana shikenan wala ta wuce sai gobe kuma an fahimta amma tunda kamar karfe 9 haka rana ta dago ta fara hantsi to ya halatta ka tashi kai wala ko a gida ko a gona ko a shago ko a office kuma sabo ne in ka saba shi ke amma in baka saba ba za ka iya ba ka gani dududu cikin minti biyar ka gama amma wallahi in baka saba ba za ka iya yi ba kuma sallaci mai farallan gaske kwarai da gaske an fahimci wannan sai malai ke cewa wa waqtuha min irtifa'i shams qad rumhi lokacin sallan walaha shine lokacin da rana ta dan dago daidai gwargwadon goran mashi ila ƙubaili zawali ha gani ko zuwa dab da zawali amma kafin zawalin ya tsaya kullu haza waqtu li salati duha duk wannan tsakanin lokacin sallar walha ne an bawa mai sallar dama ne wa min fawaidiha daga cikin fa'idodin sallar walha ma zakarahu annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abinda manzon Allah ya ambata fi qaulihi cikin fadin sa da yake cewa yusbihu ala kulli sulama ala kulli sulama min ahadikum sadaqa sulama shine al-mafsal an gane ku shine gabobi yusbihu za a yi gari ala kulli sulama min ahadikum sadaka cewa kowace gaba ta jikin kaɗan adam akwai buƙatar kai mata sadaka an gane ku kuma an ce ɗan adam iya da gaɓoɓi guda 360 gaɓoɓi ne a jikin 360 kuma a kullum ana so sai kayi wa kowace gaba sadaka an fahimta kaga musamman lokacin da kuɗin da yake wahalar samun sabbin kuɗi kaga aka ce ko da 'yan naira 50-50 za ka yi sadaka sau 360 kaga ya kudi ne masu yawa an fahimta? to asulama yana aizam wal mafasi yi ne kashin da yake kan gaba yi ne sulama kullu mifsal alaika alaihi kulle yaumin ta ɗalofi hishamu sadaka kowace gaba a jikinka akwai buƙatuwar a kullum ka yi mata sadaka ƙalu wasu lama salasu mi'a wasu tun malike cewa gaɓoɓi a jikin ɗan adam su 300 ne da 60 salasu mi'a 300 wa 60 da ƙwaya 60 fa alaika kulle yau min salasa mi'a wa 60 na sadaka kullum ana neman sai ka yi sadaka sau 360 kullum kuna ji ya kai shiru ko don kun ji magana sadaka haka ne mana kullum sai ka yi sadaka sau 360 ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wayu juzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min addu'a yace abinda zai dauke ma sadakokin nan 360 idan kai sallah biyun raka'ar walha ta dauke masu gaba da ku ji wata farlama raka'a biyun walha ta dauke ma dukkan sadakokin da ake bukata kaiwa gabanka a kullun guda 360 hadisin akhrajahu muslim an fahimta malici hazihi fa'ida azim wannan fa'ida ce mai girma kuma ko a gida ka samu dama ko a shagonka ko a kasuwa ko a gona ko a ofis ta za ka yi ko a masallaci ko ɗan wani ka samu inda ka faki a kasuwarka ko a ofis ɗinka za ka yi ka haƙura da wannan minti biyar ɗin ka yi alkairan da za ka samu sai ya fi na shekara dubu an fahimta hadihi fa'ida azim fabadilan min al'undu min a titi bi salasi mi'a wa sittina sadaka canjin ka duba a gani canjin da aka ce sai ka zo da sadakoki guda 360 a kullum amma usalli raka a ta yi fattabagi an salasa mi'a wa sittina sadaka abin nan har sallah raka a biyu ko ta wadatar da wannan sallah raka a biyu ta wadatar da wannan sadakoki sau 360 kago na farla ce ba karamar farla ba lakin hadhihi sadaqa laysar sadaqa malin faqat sai dai wannan sadaka din jimalan ba sadakar kudi kadai ake bukata ba bal kullu amalin yuqarrabu ila Allah huwa sadaqa dukkan wani aiki da zaka yi kusatar da kai zuwa ga Allah sadaka an fahimta kamar sulhu nasiha zaman wa'azi zaman karantarwa ka dauki wani abu da zai cutar akan hanya ka taimaki wani ya ɗora abin hawansa a kaya akan abin hawan shi ka taimaki wani ka tura masa mashin ɗinsa ya mutu ba zai tashi ba ka dafa a tura wani motarsa tashi duk wannan sadaka ne an fahimta yi ne ce ba wai sai ka ɗauko kuɗi kaya bayar ba yi ne sadaka kawai a kullu amalin yi ƙarribu ilallah ba kuwa sadaka dukkan aikin da za ka yi kusa ta ka zuwa ga allah sunansa sadaka kullu takbiratin sadaka ka zauna ka dinga ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to sadaka kake idan ka gaji ka tayi ka tafiyan ka wa kullu tahlilatin sadaqa dukkan cewa la ilaha illallah ne tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah shi ma sadaka ne wa kullu tahmidatin sadaqa dukkan fadin alhamdulillah alhamdulillah sadaka ne wa amru bil ma'rufi sadaqa umari da kyakkyawa sadaka ne wa nahyi 'anil munkari sadaqa ay hani ga mummuna shi ma sadaka ne wa imaqatul aza 'anil dariqi sadaqa ka gusar da abin cutarwa akan hanya domin kada wani matafin ya zo ya cutu shi ma sadaka ne wa i'alatul rajulu sadaqa ka taimakawa mutum akan wata bukatarsa ta biya sadaka ne ko kansa ya bata iya neman kwatance ka kwatanta mai inda zan ji cikin sauki ka mai sadaka wa kullu shay'in yuqarribu ila Allah min qawlin aw fi'lin fa huwa sadaqa dukkan wani aiki da zai kusata ka zuwa ga Allah magana ce ko aiki to wani shi ma iya ce sadaka to da sahabban manzon Allah suka ji wannan sallallahu alaihi wasallam masu hali farko dai talakawan sahabbai ne suka ga sahabbai kullum mawadata suna sadaka suna kyauta suna ciyarwa sai suka zo jan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur manzon Allah masu kuɗi sun tafi da lada ya rasulullah muna sallah da su muna azumi tare muna kaza tare amma suna sadaka da dukiyar da Allah ya basu sai manzala ce to kuna so na sanya muku wani abu kuma kuna yi kamar sadaka suka ce eh manzala muna so sai fada musu wannan takabiratin talilatin tasbihin duk yace duk je ku sadaka ce to su ma masu kudin saban suka je suka kama yi wannan da su ga sadakar kudin ga wannan ne suka sake dawowa ta daga suka ce da manzara sun ba sun ji suna yi sai ce zalika fadlullahi yuti bane sha yake na wannan farar Allah ce iya zaba wanda so ya bar shi ga sadaka da dukiya ga ibada ga tasbih wannan sai wanda Allah ya zaba kuma ku je ku dinga irin nan an fahimta alfasalu alhadi ashira ya kare za mu ga alfasalu sani ashir fasali na goma sha biyu ina tsaman shi ne fasali na ƙarshe a litani salatul jama'a sallar jami ittafaqal ulama ala annaha min ajjalli ta'at malamai sun ittifaqi cewa sallar jami tana cikin manya-manyan da'a ga Allah ajjalli ta'at wa akkadaha kuma tana cikin abubuwa masu ƙarfin gaske a cikin shari'a wa afdala kuma suna cikin abubuwa masu falla wa gada ashara Allah ta'ala ilaha fi kitabi Allah ta'ala ya nuni kanta cikin littafinsa wa amara biha ta fi salatul khawf Allah ya yi umarni a jam'i a sallah har a sallar da ake ta tsoro fa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fadi wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah wa idza kunta fihim ay anta ya rasulullah idan kana cikinsu ya rasulallah fa aqamta lahumus salah to idan lokacin sallah ka tsayar musu da sallah ka zama limamin su kenan hal taqum ta'ifatu minhum ma'a a samu su tawaga su tsaya da kai ku fara sallah wal ya'khudhu aslihatahu wa ansu kuma daga cikin su rike makamai asliha shine makami su dau makaman su rike su ba sallah za su yi a lokacin ba fa iza sajadu falyakunu min wara'ikum idan kun yi sujjada sai tsaye a bayanku walitat ta'ifatun ukra lam yusallu falisallu ma'ak waɗancan da da ba a fara sallah da su ba suna gaji to shikenan idan an yi sallah raka'a daya su waɗannan da aka fara sallah da su su gaba da sallar su mana su bar manzon Allah alƙai yayi su raka'a ta biyun su da yake kasaru ne su zo su yi zauna su yi tahiya kowa da kansa yi sallama idan sun yi sallama manzon Allah iya tsaye sai su koma su karbi waɗancan sai waɗancan su taho sai su samu mazan Allah sai su yi kabara su bi shi sai ya raka a ɗaya da su an fahimta idan ya raka a ɗaya da su sai ya zauna a wata ruwayar ya zauna ya yi ta hiya ya yi sallama kai sai su cika a wata ruwayar ya zauna ya yi ta hiya ya ƙi yin sallama su tashi su ƙaro kaɗa su same shi su yi su yi ta hiya ya yi sallama su sallama an fahimta wannan shi ne salatul qawl ɗaya daga cikin sigar ta kenan tana da sigogi wajen guda nawa duba malaman kai da cikin fiqh sun bayani akan wannan amma wani yana ce siga da malamai suka bi yawan kawo tunda qur'ani ya ce lam yusallu falisallu ma'a wadancan waltati da'ifatun ukra wadancan wanda basu zo kun fara sallah da su ba to sai a je a karbe su idan waɗannan sun yi sallama sai je su karbi waɗancan su kuma su zo su bi bayan manzon Allah su sallah to ya ɗan uwa ku duba ana yaƙi ba kuna bakin daga ana harbinku kuna harbi ana kashe naku kuna kashe nasu amma ba ce kowa ya zalla shi gare kun bai fito gara ba a ce ka je ka yi sallah kai kaɗai ba duk da wannan razanin da wannan tsoron sai kun yi jami'i allah ne ce kun yi jami'in sallah to yau wani uzuri ne a matsayinka na musulmi da addini ya dame ka za ka yi da wani uzuri yana ka sallar jami ka duba da yadda sahabbai suke fama mana ana yaƙi amma Allah ce jam'i za ku ba za ku yi sallah da dai ko ba a yadda ba hakan kuma su yi wa'alata suna fagen fama suna tsare masallatan idan an yi raka a ɗaya su je su karɓi waɗancan su riƙe makaman su kuma su sake wa manzana sallallahu alaihi wasallam da ka ake zanna to amma yanzu kai kallon bar sai yana kaje kuma ka mutu ka ce kana so ga sayyidina ali ko ko kana so ka ga sayyidina usman a ina za ka shi mutumin da yake kisa amma bai hana ya yi jami'i ba amma kai kallon bal ya hana ka yi jami'i kuma ka ce kana son ku zauna da su a aljanna zai yi ku anya abin zai wahala sau daga wannan shi ne abin da mali ya kawo domin ya karfafi maganarsa na yin sallar jama'a min a hakami salatul jama'a daga cikin hukunci hukuncin sallar jami'i shi ne dole ka tabbatar kana sallah cikin jama'a ya ruwa kar ka yi daga sabawa kanka da yin sallah kai kare akwai hadisi dai inganta manzo Allah na cewa sallah a cikin jami'i ta fi daraja mutum ya yi sallah shi kaɗai da daraja 25 a wata ruwaya da daraja 27 duk iya sallarka inda jami'i ne ya ɗara sallarka daraja 25 ko da mutum an fahimta sai malik ke cewa alami sallu ma'aka wali a kudu haifirahun mu asali hatahu su kuma waɗanda su kuma su karɓe su riƙe makamansu kuma su tsaya su dako don kar a zo a fada wa masallata a kashe su suratun nisa ya aya mai lamba 102 wafi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alhadith al'adad al-kaseer addal ala wujubi salati ma al-jama'a malice a cikin sunna akwai hadisai masu tarin yawa wanda suke nuni game da wajibcin yin sallar jami'i misali ga hadisi da daya a wannan babi qauluhu sallallahu alaihi wasallama wallazi nafsi biyadi mazala kice na rantsi ga wanda rayuwata take gare shi laqad hamamtu na buraci inji manzon Allah an amura bi haqabin aje a tattaro makamashin wuta a tara shi bayu taba a tara wannan makamashin a tara shi suma amara bi sala sannan ne umari a kira sallah bayu uzallaha a kira sallah su ma'amara rajulan faye umman nasa sannan na tsira wanda daga cikin sabai na cika shiga gaba kewa mutane limanci sun ma'ukali fa ilari jalil sannan waɗanda suka zauna a gida suka ƙi fitowa sallah na je gare su fa a haraka alayhim buyuta na ƙwaƙwali gidajensu maza da ce na buraci wannan na yi wannan na sa a tsaye da sallah na ibo an su zaratan sahabbai da makamashi mu je duk gidan mutumin da ke fito sallar jami'i ba mu kone mai gidansa yasa malamai suke cewa da ka rasa jami'i ba uzuri wallahi kwara duk abin da ka mallaka ya kone ya kare ya fa akwai hadisin ma da ya zo da irin wannan maganar yake cewa duk mutumin da ya rasa sallar la'asar a jami'i ka annama autara malu ahlu kamar mutumin da ya asarar iyalinsa da dukiyarsa gaba daya ya dawo ba shi da gida mata da 'ya'yan duk sun mutu gidan ya rushe ya zama shi kadai to shine kwatankwacin asara baka samu sallar asar jami'i ba ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane suna banka ma asara wallahi haka manzon Allah ya faɗa tamkar kai dai mutum mai iyali mai dukiya a ce ka tafi ragon kai kadai kafin ka dawo duk abin da ka san naka ne da iyalanka da dukiyarka Allah ya halaka su to damuwar da asara bata kai ka ki samu sallar asar da bi kwaya da to ku duba duk tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na buraci na ji na kone gidajen mutanen da suka kwanta ba sa zuwa sallar jami maliki cewa wallazi nafsi biyadi manzan Allah ya ci gaba da cewa ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta ke gare shi law ya alamu ahaduhum da dai ɗayan su ya san annahu yajidu araqan saminan zai samu wani romo mai kitse aw mirmatai ko zai samu an su yan tsokokin nama guda biyu hasanatai masu kyau la shahidal isha wallahi da sun ji sallar isha da dai dan wani abin duniya ake bayar wallahi da sun ji haka ne matsala yi ne samu ai akwai wani matsalaci aka ce wani mai kudi iya zakka amma da asuba yake wallahi tun kafin sati uku lokacin yayi masallacin jigagi wallahi malam he ni wutar na fito na dinga ganin mutane da kafin asuba suna tafiya yanki ci wani na za su ce sai ki ci ai masallacin wani za su ai lokacin zakka ne musu akwai lokacin da kace sun cika masallacin liman bayar sai zai shigo kaga sadaka rasulul karim sadaka rasulul karim yanzu nan duk da mu muna nan a zaunan nan yanzu a ce a ƙaddarance mi sallar isha nan yanzu ko rabin masallaci ko ya cika koma bai cika ba a ce wani mutum ya tashi ya bi kowa da 200 ko 500 misali ne to wallahi goban ka sake malam abakar ba ka samu damar shiga masallaci a ce ai mutumin da isha yake zuwa wannan da isha yake zuwa to mutumin da ke tsallacin gangara ce ma wala na zai zama aga abinda manzana ya faɗa gaskiya ne to amma abinda za ka samu da kana da cikakken imani ba za ka tsahi da wannan ba a kawo ma motar kuɗi a dire ma to wallahi ba ta kai abinda Allah ta'ala zai baka ba ba ta kai ba ba ta kai ba to amma mu duniyar muke gani ita muka sani ita kawai muke gani ita ce ƙarshen lissafin mu kawai amma daga an kowa maganar lahira mun da balbalci ba mu iya lissafi a nan gumba so da mu koyi imani ya yan uwa mu koyi riko da imani da yarda da abinda manzon Allah yake faɗa mana da yarda abin da ƙur'ani yake faɗa mana hadisi na biyu malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami'a nidaa duk wanda ya ji kiran sallah falam ya'ti bi zo ya amsa kiran sallan nan ba to fala salata lahu bahi da sallah illa min uzrin sai dai wani uzuri amma uzurin na shari'a ba nasa ba duk inda shari'a ta ce uzuri to ba naka ba nata take ne ba uzurin ka ba ka ji kiran sallah baka amsa kiran sallah ka je kai sallah a jami'i ba to manzara ce ko kai sallah baka sallah fala salata lahu kuma alhamdulillah duk ga lasu kana duk tsayar kai ka ji kiran sallah karba ka ce baka ji ba wallahi sai ka ji duk inda ya Allahu akbar al duk kana ji ka ce kai ba za ka bar shagon ka ba a rumfar ka za ka yi sallah to manzara ce fala salata lak baka da sallah yan kasuwa ku yi hakuri ka je kasuwa wajen azar kura ka dinga ganin wata hanyar mutane ma za a rufe mutane suna wucewa ta hanyar amma sai a ɗanta da jami'a mu a rufe kuma tafiya rabin kilomita ga masallaci na ko'ina kowane an gaza su amma ɗan minti biyar ɗin ba zai haƙura ba a gaban shagon zai sallah kuma gun ba masallaci ba ne ba masallaci ba ne hasali ma an takura wa mutane da duk inda aka ce hanya ce to ka tsaya ka yi sallah ma ka takura wa mutane su wucewa haramun ne ba a yadda ba ya sa malamai sun ce ko masallaci aka gina akan hanya a rushe shi a bar mutane su wuce haka shirya ta ce ta amma yanzu abubuwan ba na wasa ba ce ɗan ya sha kan wa'ansu da yawa hadisi na uku kawulhu sallallahu alaihi wasallam le rajulul a'ama maza Allah ya faɗa wani mutum makaho ne shi allazi talaba minhu an yarqusa lahu fi salati fi baitihi wani makaho ne zo ne manzan Allah ya ba shi dama ya gangayin sallah a gidan shi makaho ne ba kuma wata ruwa ya tace an ce bahir dan jagora kuma garin madina a lokacin akwai ramuka ga damuna ga kwazazzaba ruwa ga damuna ga bahir dan jagora ya gangaro yin sa manzana manzana ga larura ta ina so ni amin uzuri dinga salloli na a gida an ce farko har manzan Allah ya ce eh je ka an baka dama iya tafiya sai manala ya kirawo ya ce dawo da ya dawo ya ce a tasma'un nida'a bisalati malama kawo kana jin kira sallah a gidanka in an kira sallah kana jiwa kala na'am sai ce ina ji kala fa'ajib yace ka musu kira sallah mana sai ka zo in dai zaka ji kira sallah sai ka zo haka manzo Allah ya faɗa masa sallallahu alaihi wasallam ka gani ga uzurin makanta gaba dan jagora ga garin madina an ce a lokacin akwai ramuka da ruwa amma duk da haka mazala bai ce sallah a gida bai to yi sallah fahimtun wakala bin mas'udin radiyallahu an abdullahi dan mas'ud Allah ya kare dadi shi yace wala qad ra'aytuna musa habban manzan Allah muna gani wa ma yatakallafu anha ai ba wanda zai ki ya zauna a gida ya ki zuwanta ai ani salatul jama'a ki zuwa sallar jam'i yayi takallufi ya zauna ba uzuri illa munafiq sai munafiq haka dan Mas'ud yace duk mutumin da baya zuwa sallar jami'i abdullahi dan mas'ud ya ce musa bai ganin munafiki muke masa illa munafiqun ma'alumun nifaq wanda yayi zurfi ma munafircin ba dan sakandare ba yayi graduation kwararre a munafircin babban wala qad kana rajulu yu'ta bihi haƙiƙa za a zo da mutum yu'ta bihi yuhaza baina rajulai iya tafiya tsakanin kafadun mutum biyu hatta yi kama fisaf ya ce musa ba ya aiki mutum ba shi da lafiya ba amma wannan ya saɓi nan wannan ya saɓi nan ya zo da ke matsalashi sahabai allah ya ƙara yadda da suwa amma kai ɗan yar mara ya tana kaza wala mura nake yi kike saba zo jage wayar faɗa yake soko allah faɗa wai mura ce wallahi ya saba gani da asuba ga zo da azaba mura ce inda zo ba na son fankan nan da kuma wai shi ne uzurin sa fa kawai shi har faɗa yake yi da uzuri to ɗan mas'udi yake cewa wallahi Musa bai sai a riko mutum nan kasan duk wanda aka riko ka faɗa da kafaɗa da jinya ba karma ba ce kuma musamman sahabai da su ba makaryata bane ba magantata bane duk wanda aka je ka faɗa sa ake tafiya da shi to an kyale ba zai iya tafiya faɗa ba to amma duk da haka sai an zo an tsaye da mutum a suku yayi sadara fa yuqata yuqaw fi sab sai an tsaye da shi a suku an fahimta والنظر الصحيح يقتضي وجوبها male ce nazari da aka yi ingantaccen nazari ma'ana bahasi iya nuna cewa kawai an yi hukunci sannan jami'i wajibi ce shi ne gaskiyar magana kawai wajibi ce sai ka zo kawai ta inda al'ummatar islamiyya umma wahida domin al'ummar musulmi al'umma ce kwara ɗaya wala ya ta haƙƙa kamalul wahada illa bi kauniha tajma' tajtami'a ala ibadati ala ibadati maliki cewa wannan ɗayan takanta mu da Allah ya ce inna hadhi ummatukum ummatan wahida ba za ta tabbatu ba kamalarta ba za ta cika ba ta zama to ɗayar ce illa bi kauniha tajtami'u ala ibadatiha har sai sun haɗu suna ibada guda ɗaya an gane ko wa ajallul ibadati wa afdaliha wa akadaha malice mafi girman sallah da falalarta da ƙarfinta a shari'a shi ne a sala mafi girman ibada kai da falala da ƙarfi a shari'a ita ce sallah kuna fahimtar karatu? takala min alwajib malice iya ya zama wajibi akan al'umma wajibuna ala al'umma al-islamiyya an tujtama ala hadhihi sala malice wajibi ne akan al'ummar musulmi su dinga haduwa suna jami'i sallah wajibi ne wajibi ne faɗi ku yi jami'i ba a yadda kai kaɗai ba wa ƙaduk tulifar ulama rahimahumullah ba da ittifaƙiyar ala'ana min akadil ibadat wa ajallu ɗa'at malamai sun samu ƙara juna sani duk da cewa sun yi ittifaƙi cewa ita sallah a jami'i tana cikin ayyukan ɗa'a mafiya girma tana cikin ayyukan ɗa'a mafiya ƙarfi a shari'a to amma iktalafu hiya sharɗu lisihati sala sun samu saɓani cewa ita jami'i sharaɗi ne na ingancin sallah a ce daga cikin sharaɗin ingancin sallah akwai yinta a jami'i au anna salata tusihu biduniha ma'al ismi ko sallah tana inganta ko da ba a jami'i bane amma tare da zunubi kuma bai gana kamar da iya so ya ce ne yanzu idan mutum ya yi sallah ba a jam'i ba ba uzuri kamar Allah bai karɓa ba kenan ko kuma a'a dole sai ya yi sallah a jam'i sannan Allah ya karɓa to wannan shine magana da malamai suka samu ikhtilafi aka amma kar ku manta kuma bar hadisi a baya ba wanda manzala ce man sami annida duk wanda ya ji kiran sallah falam ya ati bi je ba fala salata da ba yi sallah hadisi ne mai inganci fala salatul wani da salaka maza Allah shi ga wancan makaho da yace maza Allah ban uzuri ne dinga sallah a gida yace hal samitan ne kana je kira sallah yace fa ajib ka amsa dole ka kar ku manta da wancan hadisan to malamai sun ce sallah a jami'i sharadi ne na karan kanta sallah ta zama inganci au as-salatu fasihu biduniha ma alaysa ko sallah tana ingantuwa ba tare da jami'i ba amma a haɗu da zurbi ma'a kilafatin ukura tare da saɓani da aka samu daban-daban da bayan wata amma wasu sahihu ma ne ce magana mafi inganci annaha wajibun lis-salah ita jam'i wajibi ne game da sallah kai sallar farilla a jam'i wajibi ne walaisar shar'an fi sihatiha amma shi jam'i ba wai shar'i bane da ingancin sallah lakin man taraka fa huwa akhir duk wanda ya bar sallah ba a jam'i ba yayi zunubi illa an yakun lahu uzrun shar'i sai da idan da uzuri na shari'a akan sa kawai shine baki da uzuri amma tabbas ka yin sallah a jam'i to koda kai sallah daga baya ma amma kana da zunubi haka wa'ansu malamai yan masu sun soce sun soce suka bana amma kamar su daudu zahiri su ibn hazm al-andu sun ce baka ba da sallar kawai baka da sallar amma wannan masu dan masu dan hurawa ne an ciza sun ce eh amma da zurbi to zurbi ka san wanne ai baka san kowanne ba zurbi kuma kai ka tsorace shi da isagiratan au kabira ko suka ce ka bar karamin zurbi ko babban fa innal jibala min al-hasan domin duk girman dutse daga tsakuwa ya fara kar an ja kar zunubi ne karaman zunubi ne karka yadda da shi zai iya zai ma matsala an bayyanta wa dalilu kaunu halaysar shartun li sihati sala mala yace dalilin da yasa sallar yin sallah a jami'i ba sharadi bane ne ingancin sallah ko anna rasul alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faddala salatul jama'a ala salatul fadl da kansa ya fifita sallar jami'a kan sallar mutum shi kadai wata fadilu salatul jama'a ala salatul fadl kuma fifita ladan da ake samu idan kai sallah cikin jami'i da kuma kai sallah kai kadai ya dillu ala anna fi salatul fadl fadlan wannan zai nuna cewa kai sallah kai kadai din ma akwai wata falala wa zalika la yakunu illa idza kana sahiha amma hakan ba ta sai sallar ta kasance mai kyau ce kuma uzurin ka faɗi ku sani in an ce salatul fajr to wanda yi sallar da uzuri a kansa ba ba kai sallar kai kadai ba uzuri ba wannan ittifaqin malamai sun ce Allah baya son sallar amma duk da uzurin ne to idan kai sallar kai kadai din to babu shakka sallar ta kai kadai to idan da a jami'i ka daure kai to sai ka samu lada lada lada daraja sama da 27 akan kai sallar kai kadai wa ala kulli hal malici duk ma da za a yi da yi jibu ala kulli muslim ya zama wajibi akan kowane musulmi zakurun balik mutum namiji baligi an ya shahada salatar jama'a ya dinga kokarin halatta sallar jimi kuna ji ko sawa'un kana zalika fi safar am fil hadr wannan ya samu kansa a yin tafiya ne ko yanayin zaman gida ka yi kokarin yin sallar jimi wa inna min hudud min hudud ma anzalallah iya daga cikin haddodin da Allah ya saukar ala rasulihi akan manzon sallallahu alaihi wasallama hududu salatul jamaa daga cikin haddin da Allah ya saukar akwai haddin yin sallah a cikin jami haisu hadda lil imami fiha wal ma'mum ma lam yakun mahdudan fi halatin infirat akwai haddodi da aka dora akan mamu da liman fi halaa malam ya kun wanda wannan bai zama tuba mahadudan haddodi ne fi halatin infirad akan mai sallar shi kadai akwai hukuncin lima akwai hukuncin mai bin lima ko wa kullu wahid minha mas'ulun amma yaktasu bihi kowanne daga cikin su da liman da mamu to iya da mas'uli akan dan uwansa liman iya da haƙi akan mamu mamu suna da haƙi akan liman amma nan ba a yi sallar ba a yi magana mai sallar shi kadai ba kuwa kuna fahimtar hausa mamu suna da haƙƙi akan limaminsu limami iya da haƙƙi akan mamushi amma ba a zo kan ko mai sallar shi kaɗai ba famin masa'uliyati da imam imami sala daga cikin masa'uliyat al'imam imami sala daga cikin haƙƙi na mamu akan liman an fahimta? haƙƙin kuma mu a kan limamu na ɗaya an yi harusa ala ikimali salati bai yi su ta kuni mislo salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kai liman kai ta kwaɗaitar da su a kan sai kun cika sallarsu ta zama mai kamala kamar yadda manzan allah ya fi a sahabi tare da abu sahabansa wani haƙƙin liman kai haƙƙin mamu ne a kan liman ya kwaɗaitar da su da karantarwa da nasiha su haƙura a dinga kamanta sallah mai kyau haƙƙinsu ne sanar da su wannan an fahimci wannan fa inna atamma salah domin ita sallar manzon Allah da sahabbai ita ce sallah mafi cika wa akaffaha kuma sallah ce wani lokacin takaitacciya mara dogon lokaci kamar kala Anas bin Malik radiyallahu anhu kamar da Anas dan Malik yace Allah ta'ala ya kare da shi ma sallaitu wara imamin qattu yace ban taba sallah ba a bayan wani liman tun da nake a kaffa salatan wanda ya takaita sallah ba ta yi tsayi ainin ba wala atamma kuma sallar ta cika duk da ba ta yi tsayi ainin ba kuma cikakkiya komai an bashi haƙinsa minan nabi sallallahu alaihi wasallam fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah ce za a yi ta amma kowane al'amari sai an cika shi a sallah duk ka'ida sai an cika ta kuma sallar ba za ta dau lokaci mai tsawo ba فالإمام لو صلى وحده لمن دا أتي زي صلى شي كدي لكان له له القيام بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها مال مال دا أتي لمن زي صلى شي كدي تو كان له القيام أم به زادي بين أن يقتصر akan ya takaitu ala aqalli wajibin fi salati kan abin da yake yayi ƙasa da wajibi wa baina an yaf'al a'ala maqlubun fiha ya takaitu a wajibi ko yake da wajibi in shi kade duk an bashi wannan dama amma walakinahu idza salla bil jama'a idan har liman iya jagorantar mutane lam yakun mukayyaran ba ba hizabi fi zalika wannan bal yajibu alaihi an yura'i man kalfahu wajibi sai iya duba na bayansa bi haisu yatamakkanuna bihaythu yatamakkanun min fa'ili adna alkamal fi salati ya tabbatar da cewa ya ba su damar sun aikata wani aikin da koda shine yake da kankanuwar daraja wajen cikar salzaba cikakkiya misali kamar tasbihai haƙƙi ne na mamu liman ya ba su damar tasbihi akalla guda uku haƙƙi ne na mamu liman ya ba su dama su karanta fatiha a raka'ar da ba a bayyana karatu haƙƙinsu ne haƙƙin mamu ne liman ya ba su dama su karanta tahiya a ƙalhija har ƙarshen salatul ibrahimi haƙƙinsu ne an fahimta ka ganin ba mu kayyar ba ne yadda zai yi to sai ya kula da mamun sun yi ko ba su yi ba wajibinsa ne ya kula da wannan mamu nasa wajen su cika abin da yake shine mai ƙanƙantar kamala a al'amarin sallarsu li'annal imam la yusalli bi nafsihi faqat domin liman ba kansa yake yawa sallar shi kadai ba an fahimta wa inna ma yusalli li nafsihi iyayin sallah karan kansa wa liman kalbahu kuma da bayansa kun ga ahe lodi kuke musu kenan lodi kuke musu mana da da kansa zai ji kuma da ku iya tuka ku falyattaqillah malice liman ka ji tsoron Allah ina liman musu ne mala ya ce liman falyatta illa fihim ka ji tsoron Allah game da mamunka wala yughrimuhum min fi'li adana al-kamal kalbu kar ka hana su ka haramta musu aikata wani aiki da shine kankanta mafi kamala a cikin bun da suke ma a bayan su kar ka hana su tasbih kar ka hana su karanta tahiyya kar ka hana su karanta fatiha a raka'ar da ba a bayyana ta ka basu su yi tasbihi kafin kai ruku'i afwan in ka yi ruku'i ka basu su yi tasbihi kafin ka dago idan ka yi sujjada ka basu su yi tasbihi kafin ka dago idan ka yi tahiya ka tabbatar sun yi kafin ka daga idan ka yi ka tabbatar sun yi kafin ka yi sallama duk wannan haƙƙin mamu ne ba haƙƙin mamu ne akan lima ku yi haƙuri lima bai fa in tarakka ila an takuna salatu salatu ka ka salatin nabi sallallahu alaihi wasallam hu akmalu adhim ku kuma mu har illimin iyane ma ya hau hau da ku ya hawa da ku yayi sallah da ku irin sallar manzon Allah da sahabbai to fa hu akmalu adhim sallar manzon Allah da ta fi cika kuma ta fi dadi ta fi kyau kun fahimta to wannan shine zamu tsaya ne insha Allah mun dawo mako mai zuwa zamu tashi a haƙƙin mamu na biyu akan limamin su abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya ji kanmu da mu da mahaifanmu da iyalanmu da sauran musulmai gaba daya Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka shirye da mu da zuriyarmu ka dora mu a tafarki madaidaici ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka tashi kafadun su Allah muna roƙonka ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ka mana jagora abin da ya dame mu Allah ta'ala ka warware mana shi duk kuncin rayuwa da muke ciki Allah ka mai da karshen abin ya zama alkhairi Allah da abin da ya taso mana Allah ka mai da shi karshen sai zama alkhairi gare mu ya rabbal alamin abin da ke gaban wannan ƙasa na siyasa da zabe Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ya tabbatar da mu kan abin da shi Allah yake nufi ya zama Allah kuma duk wanda ya zama Allah ka mai jagora Allah ta'ala ka tabbatar da alkhairi ya bayyana ga kahin sa ya rabbal alamin Allah muna roƙon karka bar mu da zaɓin mu karka bar mu da son mu Allah ka yi goci in al'amarin ya Allah Allah ka dafa mana kamar arzikin zaben shugabanni na gari masu adalci masu tausayi masu kokarin sauƙi nauyin da ka ɗora musu Allah duk wanda ka bashi amanar mu Allah ka mai jagora Allah ka yi riko da hannunsa Allah ka bulbulo da alkhairi a karkashin sa ya rabbal alamin Allah ka doka Allah ka datse mana shari da dukkan abin da zai tare mana hankali duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da mu gidajen mu lafiya Allah ka haɗa mu da ladan da ake samu a irin waɗannan gurabe akwai masu neman addu'o'i to muna addu'ar da mu da su duka Allah biya mana bukatun mun alkhairi kai shi jagoran mu na tahowa nan Alhaji Abubakar da sauran yan uwa da muke tare da su su malam Adamu su shi santo da ke wani addu'an Allah ya biya bukatun alkhairi shi ma malam Isa da ya tafiya sakamakon giya ta masa ba lafiya muna addu'an Allah ya bata lafiya shi kuma Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya Allah ta'ala ya ya warkar da ita ya sare mata ya bata lafiya dukkan wanda suke neman bukatu na alkhairi a gunka ya Allah ka biya musu dukkan wanda suke neman tsari a gunka ya Allah ka tsare mu daga shari gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi